ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da hudu ga watan jumadal ula shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da daya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba muna cikin sura ta ashirin da hudu suratun nuri inda wato muka yi darasi guda daya a cikin surar ta kuma mu dora darasi na biyu a wannan sura mai albarka mun tsaya aya ta biyar za mu tashi aya ta shida muna roƙo ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da muka ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظلون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أهدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم
Allah madaukakin sarki yace wallazina yarmuna azwajahum lallai waɗannan da suke jifan matayensu walam yakul lahum shuhada alhali ba su da shaidu illa anfusuhum sai kawunan su kawai sai Allah yake to abin da za a yi fa shahadatu ahadihim sai da ɗayan su kuwa tun da ba shaidu guda hudu a can baya an ce wallazina yarmuna almuhsanatu shi wannan masu jifar katangaggun mata an ce ya kawo shaidu wato guda hudu to nan wanda yake zargin iyalinsa ko matarsa da wani aika aika kuma ba shi da shaida to sai aka ce kawo shaidu ya ba da shaidar da zai bayar yanzu shine Allah madaukakin sarki yace arba'u shahadatin billah zai zo ba da shaidu ya rantsuwa da Allah innahu lamina sadiqin cewa abin da yake zarginta da shi shine gaskiya ne akai sannan Allah yake wal khamisatu in ya rantsuwa guda hudu to na biyar din zai ce anna la'anatullahi alaihi ino Allah ta tabbata akan sa in kana min al-kadibin an ƙarya ya mata zai kuma zo wato cikin wato jama'a kamar yadda malamai suka ce a wancan lokacin za a gayyato mutum masallacin annabi alaihi salatu wassalam bayan la'asa wataƙila ma a ƙara firgita shi a tsorata shi a ɗauko ƙur'ani a sai ya riƙe sannan ya rantsuwa saboda haka zai ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan ɗan da ta haifa ba nawa bane sai a ce ɗaya ce wallahi tallahi billahi allazi la duk huruful qasam sai an kawo musu wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan juna biyun na ta ban san shi ba sai a ce biyu wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan juna biyun na ta ban san shi ba ko wannan dan da tazo da shi ba nawo bane sai ya faɗi wannan sau hudu annabi ya tsinci shi anna la'anatallahi alayhi ino Allah ta tabbata akan sa in ƙarya yake mata shine abubuwan da ake tunda yanzu babu shedu to ga sai da za ka bayar tsakaninka da Allah ake so kai rantsuwa to shine wal khamisatu anna la'anata Allah alayhi nabiyar din yace tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in kana min al-kadibina in har ƙarya yake sai Allah yake wa yadra'u an hal azaba za a kawar mata da azaba wato bulala za a kawo mata da yin bulala ko jifa kare da ya tabbata zina tai jifi ta za'i idan kuma ya tabbata kazafi ya mata bulala za a yi mata ke sai Allah madaukakin sarki yake wa da rawa an hal azaba za a kawo mata da wannan haddin shine al azab anan za a kawo mata da haddi an tashhada arba'a shahadatin billah idan har ita ma ta zo ta yi irin wannan rantsuwar guda hudu ta rantsi da Allah ta ce innahu lamina al-kazibi cewa ƙarya yake abinda za ta zo ta ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ƙarya yake mu kaga ita kore abin da yake faɗa ya ce kaza ita kuma tace ba haka ba wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ƙarya yake ko ba gaskiya ya faɗa ba wallahi tallahi billahi ko kuma ta tabbatar mar wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa nasani sai wannan ka hudu sai Allah yake wal khamisa ta tona biyar din anna ghadaba allahi alaiha tace fushin fushin Allah ya tabbata akan ta in kana min as-sadiqin in har yana cikin masu gaskiya in gaskiya ya faɗa annabi ya rubuta sai fushin Allah ya tabbata akan ta in har gaskiya ya faɗa sai Allah yake walaula fadlullahi alaikum ba dan falala Allah akan ku ba rahmatuhu da kuma rahamarsa ai la azabakum shine bayanin ba dan falalarsa da rahamarsa ba ai da ya azabtar da ku to wa anna Allah tawwabur hakim sai dai ubangiji mai yawan karban tuba ne hakimun kuma wato mai hikima to wannan hadisin yana da sababin nuzul kusan guda biyu suke kawowa amma za mu kalli guda daya cewa abin da suke kawowa Sa'ad ibn Ubada yana cikin shugabanni na al-Ansar in kun iya tuna akwai Aus akwai Khazraj to shi shugaban Aus ne saboda haka yace wato da yaji wannan aya yace ya ubangiji haka za unzilat ya rasulullah haka aya ta sauka sai annabi alaihi salatu wasalam yace ya ma'ashar al-ansar ya ku mutanen madina ala tasma'una ma yaqulu sayyidukum kin ba kwa jin wato abinda wato wannan yana magana ne ba akan ayar baya wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada waɗanda suke jifan katangaggun mata alhali ba su zo da shaidu guda hudu ba sai Allah ya ce fajri biyu musamani na janda wala taqbalu lahum shahadatan abadan kar ku ƙara karban da su har abada to dai ji wannan ayar hadisi ibn Abbas sai sa ibn Ubada ya ce ya Rasulullah wannan ayar haka ta soka sai annabi ya juyo kalli sahabbai yake ba ku ji abin da shugaban ku yake faɗa ba ya ku mutanen Madina sai ya rasulullah la talumhu fa innahu rajulun gayyur karka zargin shi mutum ne mai tsananin kishi saboda yana ganin ka je ka sami wato ko iyalin ka ko wani sai ka kawo shi biyu hudu shine yake mamaki haka ayat ta sauka sai annabi ya ce ba ku ji abin da yake wa suka ce ya rasulullah karka zargin shi saboda mutum ne mai kishi saboda kishinsa bai taba auren bazawara ba shi ne zai shi sai dai budurwa saboda yana ganin shi ba zai ci yaron da wani ba to ta ribu da ubada ba da suka ce wallahi ma ta zawaja mar'atan qattu illa dhikran tabbai suka ce wallahi bai taba auren bazawara ba shi kawai budurwa yake so sannan kuma saboda cikin sa ba zai duk abin da wata za ta yi ba zai sake ta ba wai sake ta ba yana ganin ina ai shi ba zai ci yaron da wani ba ballantana wani ya yunkurin auren ta ba kaga daga nan kana auren matar zahir jima kuma ta ballu saboda tsananin cikin sa sai yace ya rasulullah in ji shi sai bin ubada yace na rantsa da Allah na san wannan ayar gaskiya ce inni inni la alamu annaha haqqun na san cewa gaskiya ce ayar kuma wa annaha min Allah na san cewa daga Allah madaukakin sarki take walakin qad ta'ajjabtu anni law wajadtu laka'a kattafa kada harajul yace je dai ina mamaki in je tar da mutum da iyali na a gida waye tsaya neman jibi yace mamakin da yake kenan yace ba tare da na kwade shi ko na ture shi wani ta wuri wai jibi har sai na zo na nemo jibi yace wannan abin da yake bani mamaki gaskiya in kyale je biya bukatar sa kenan na tafi neman shedu saboda haka ana haka ko ba jima ba sai Allah ya saukar da aya ko kuma sai ga wani da ake kira Hilal bin Umayya yana cikin mutanen nan guda uku da Allah ya karɓi tuban su a suratul Tauba wa ala thalathati alladhina khulifu da Muraratu bin Rabi'a Hilal bin Umayya da wa Ka'ab ibn Malik ko su su uku nan su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce a daidai musu magana sai da kwana hamsin ba ruwan kowa da su a Madina sannan Allah ya saukar da aya cewa ya yafe musu to yana ciki har matansu kuma aka ce ko matansu ba ruwansu da ita yi to saboda haka sai ga Hilal bin Umayya yana zuwa kawai sai ya zo bayan Isha'i yana zuwa gida kai bai koma gida duk suna zaune aka yi wannan abu yana zuwa sai ya kama wani da iyalinsa an gama maganar ɗazu sai yana zuwa ya ga sai ga wani da idanunsa ya gani kuma ya ji abubuwan da ke gudana da kunnuwansa saboda haka asuba na yi shi ya iya haƙuri sai ya zo ya gaya annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya ba a cewa Allah na ji ya da iyali na a wani irin yanayi kuma na gani da ido na na ji da kunne na sai annabi alaihi salatu wassalam ya kyamatu wannan labarin da ya kawo ba saboda babu wani nasi da ya sauka akan wanda ya ga iyalinsa ido da ido can da idan an ga mazalata ke hudu amma wanda ya ga iyalinsa ido da ido ba ke du to nasi bai sauka akai ba annabi alaihi salatu wasallam ya shiga wani irin yanayi a wannan lokacin gaba ɗaya mutanen madina aka tattaru kowa ana taji mamun wannan al'amari da ya faru saboda haka sai suke cewa to kadin filina bai ba kana ta bin ubada Allah ya jarrabe mu da abin da sa'ad bin ubada ya faɗa jiya aka sabai shi rika faɗa wannan magana da yi zaki cewa albala'u muwakkalun bil mantiq a rika kiyaye harbi saboda wani lokacin mutane suka biyo surutai sai Allah ya jallabe su da wani abu Allah abin da za bai zo waje ka ga wasu kawai sun zauna wasu sun zauna a gefen titi suna ta wai a tashi su analysis suke yi kuma na banza kawai da baki sai ga ana ta jefa mun ai da kaza kaza ne za a yi ki ta bayani kuma ba su da kwarewa ta komai ai kaga analysis a duniyar dai ai masu ilimi ne suke yi to za su yi analysis akan kaza su ba abin da suka sani kawai dai su zauna a nan in wani ya buji iska ya zo da kulat sai yayi a sha shine kawai amma ba su da wato gogayya akan al'amarin saboda haka nan da nan sabai suka ta tattauna cewa to abin da uba da ya faɗa jiya wallahi shine Allah ya jarrabe mu dai saboda haka sai suke cewa to kaga yanzu annabi alaihi salatu wasalam zai yi hilal dan umayya haddi domin yau matar ta kazar bare ku tuba ayat da wannan ayat da muka ji yanzu wata so kawai lokacin saboda haka kawai bulala za a yi ba ko kuma ya san me zai faɗa ya rage nasa sai hilal ya ce wallahi inni la arju an yaj'ala Allahu li minha makhrajan na rantsa da Allah ina fata Allah zai ba da mafita domin ba ƙarya ne ba kaji yadda yi ba sabai ce da yaƙini ga Allah yakinin su ga Allah kenan cewa idan Allah yake ba zai abu wani irin wannan yakinin ake bukata ai satin da ya wuce na bamu misali cewa irinsa ne za ga annabi Musa da manyan sabai suna ne annabi Musa Fir'auna ya biyo shi yana tsakiyar ruwa ya hango Fir'auna da jama'a da jama'a da suka ce ya Musa inna la mudraku ya kai annabin Allah shi ke nan an kawo mu yake kalla yace wallahi ba zai yi ba inna ma yi rabbi ta hadi ubangiji na yana tare da ni zai shirye da ni me yasa saboda Allah ya ba alƙawarin zai kubutar da shi ta to ya yadda Allah zai to shi ne ya tsini wato an ya tsini wa tawakkul din kenan ya yadda Allah zai yake Allah ba zai toro ta domin ba ƙarya ne ba sai yake cewa ya rasulullah inni kad ara mashadda alayka mimma jitu bi yace abin da nazo da shi na ga ya tsananta ba ya ma'aikin Allah yace wallahu ya'lamu inni la sadiq Allah yana sanar gaskiya nake faɗa Allah ya sani fa wallahi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu an ya'mura bi dhanbi yace wallahi a lokacin annabi yayi nufin kawai ai bulala haddi ta kazafi to ana haka sai Allah ya saukar da wahayi ga annabi alaihi salatu wasalam wanda idan wahayi ya fara sauka ka bai kace muna ganewa yadda ake sanyin nan yanzu ko ya kai kiri misali koko suno na sauka to za ga annabi na gumi saboda Allah yake inna ka nulqi alayka qawlan thaqila saboda nauyin zantar to sai ga ana ya tace idan yana tare da ita ruwan lokacin kansa na kan cinya sai aka bare man wahayi tace ji za ta kawai zai fasa mata kashi saboda yadda jikinta yake nauyi a haka kawai sai suka ga fuskarsa tana walwali ko su ga fuskarsa na haske sai kowa ya jiru bayan wannan yanayin ya tafi daga gare shi kawai sai suka ji ya ce wallazi ne yarmuna azwajahu ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله innahu lamina sadiqin sai karanta ayoyin nan gaba ne ya karanta yanzu gaba daya kawai yana gamawa sai yake abshir ya hilal albishirin ka ya kai hilal kad ja'ala Allahu laka farajan wa makhraja Allah ya baka buɗi da mafita dan ba da haka ba sai an mabulala sai hilal yake kad kuntu arju zalika ya rabbi dama inda wa Allah kikkiawan zaton cewa zai bani mafita sai annabi alaihi salatu wasallam yace arsilu ilaiha ku tura ta zu ita wanda ake zargin sai aka tura mata ana tura sai ta zo matar tasa da ta zo sai annabi ya karanta mata wannan ayoyi ya tunazar da su sure cewa ku tuna cewa in wani yau wani jira Allah yana kallon sa Allah kuma ba zai kyale ba bayan duniya akwai lahira kuma azabar lahira ta fita duniya sai da ya ce wallahi ya rasulullahi laqad salatu alaiha na rantsi da Allah gaskiya na faɗa akan ta sai ta ga kala ta ce kazaba shi kuma ƙarya yi sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce to la yu bainakuma abinda za ku zo ku yi inuwa a tsakanin ku mulana sai aka ce wa hilal ishar kai za ka fara fitowa kai yana fitowa sai zo ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na kama ta da wani sai da yake hudu yayi wannan azaba abu yayi wannan rantsuwar a kansa da yazo na biyar din kafin yayi sai aka ce diji ittaqillaha dama aka zabai gaba ɗaya zai ga tsora hannu a kan alayhi mutum wa'azi kafin ka karasa sai a ce domin bai zo gurin da yafi ko ina tsauri ba sai aka ce ka ji tsoron Allah fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah azabad duniya ta fi sauki akan ta lahira wa inna hadhihi al-mujiba allati tujibu alayka al-azab kuma ka sani wannan abin da za ka yi zai wato wajabta wa samun azabar Allah idan ka take ka faɗa ki mutakar ba gaskiya kake faɗa ba shi hidan dan umma yake na rantsa da Allah in dai akan wannan dai Allah bai azabta ni ba tunda ba bai bari an mun bulala ba to bai mun azaba ba abin da yake kenan tunda bai bari an mun bulala ba yake to na tabbatar ba zai azabta ni ba sai kawai ya tabbiyar din yace na idan ƙarya nake ya faɗi la'ana a kansa cewa la'ana ta tabbata a gare shi to sai aka ce da baiwa Allah sai kuma baiwa Allah ce ma fito sai ta fito ita ma ta fara rantsuwa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya yake mu sai ta daya ta kuma ta biyu tana zuwa ta biyar ita ba sai aka yi kanta aka ce baiwa Allah ki ji tsoron Allah azabar lahira ta fita duniya ki ji tsoron Allah to wannan wa'azin da aka yi mata kawai sai ta dan yi jim kawai sai ki dan yi zuga sai sai yake ga mata kina yin wannan kabila ku kin tura ta sai ta ce kai a ga ya zuke to Allah ba za ta tura ta kabila ta ba kawai sai ta yi kabiya cewa bijin Allah ya tabbata a gare ta in dai gaskiya ya fara shike nan kuma dama matsalar in dai bai rantse ba akwai haddi amma in duk suke rantsuwa to abin da zai faru shine kawai na farko an raba gaba ɗaya aure ya mutu abu hukuncin farko kenan hukunci na biyu sannan ba na ta bane ba zai gaje shi ba shine idan kuna karanta gado za ku ga ana zuwa a gaya muku wanda misali ba shi da dangin dangi na bangaren uba shi ne irin wannan domin zai rika biyarin sunanta ne kawai ita zai gaje ta amma shi ba zai gaje ta ba domin ai ba da tarantse kaza kaza ai ba daga sama ya faɗo ba a cikin ta ya sauko to saboda haka ita ɗanta ne amma shi tun da ya kore shi ba shi ba shi har abada ko da nan gaba zai ga ya zama bidoniya bai da magaji idan ya ce da ba ɗana ne ba za a baki ba san ba za a baki ba to wannan shine hukunci na biyu cewa shi yanzu ba shi da dangin uba ba a tubai a gado babu sannan ba aure in za su rage a duniya to shi kaɗai ba za su yi aure ba sannan hukunci na uku shine misali ko wannan kamata ya ba mu tambaya shin tunda ba aure a tsakanin su ya zama muharramin ta kenan ko bai zama ba malamin ka ce bai zama muharrami ba ba za shi ba zai samu dama kamar yadda zai samu dama ya tafiya da matarsa daga nan zuwa wani gari kaga dai ba aure a tsakanin su bai halatta ba ba muharramin ta bane amma bai da wannan ikon ba shi ba ita har abada a an gaya ba har abada ai ko aure miliyan ta ba shi ba ita ai ba magana saki wace a cewa ita ce ba ta tanke a gaudar gaira ba ne mutum ba ne mutum to saboda haka wannan shine dalilin sauka aya to shine Allah madaukakin sarki yace wallazina yarmuna azwajahum bari mu maimaita hakika wanda suke jifan matayensu wannan ne kullum shuhada kuma ba su da jeji illa an fitum sai kawunan su kawai fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah shaidar ɗayan su shine yayin shaida guda hudu innahu lamina sa'i rantsuwa guda hudu cewa wallahi gaskiya ya faɗa wal khamisatu nabiyar yace anna la'natan lahi alayhi inuwar Allah ta tabbata a kansa in kana min al-kadibin an ƙarya ya mata wa yadrawu an hal azaba ana tunkuɗe mata azaba ne haddi an ta shahada arba'a shahadatin billah ita ma idan ta yi rantsuwa guda hudu akan cewa innahu lamina al-kadibina yana cikin makaryata wal khamisa na biyar din anna ghadaban lahi alaiha yace fushin Allah ya tabbata a kanta ta faɗa haka in kana min sadiqin in gaskiya ya faɗa sai Allah yace walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ba dan falal Allah da rahmar Allah akan ku ba la'azabakum kenan da ya azabtar da ku wa anna Allah tawwabun hakim lalle ubangiji ne karbar tuba ne hakimun bai kuma hikima ka san me zai dauke ka daga wannan a shawarance kafin mu tafi aya ta gaba shine duk wanda yake so kar zargi ya shiga tsakaninsa da iyalinsa domin in zargi ya shiga tsakaninka da iyalinka baka da kwanciyar hankali to duk wanda za ka aura ka fahimci cewa kai ba mazinaci bane kawai shi kenan ke ma ki tsaya ki yi yayin ke fahimci ke ba mazinaci ba ce amma wallahi in aka buɗe ƙofa mutukar ka sake ka taɓa ɓata ta kafin ku yi aure ba za ta yarda da kai ba ko kai kake tafiya alifin ba'un da abinka a baya ina gaya ba ba za ta taɓa yarda da kai ba Allah duk ran da kai dare kawai aikin banza ka tafi amma an ka samu wannan ko dare kai an san cewa wani larura sai ta tare ka to saboda haka wasu abubuwa da wasu musamman matasa suke yi wani za ka zai ma aure ta amma sai ya ɓata ta a waje to ka sani cewa ka daba wa kanka wuka wukaki domin wallahi mutumin banza take kallon ka daga zarar wannan marmarin da ake da shi ya riga ya tafi to kuma yanzu kike ne ya taraya mata abubuwa sai ta zargin ka kuma kai ma sai ta zargin ta da abubuwa amma Allah ya taimake ka kai hakuri ka juri auren ta zaka ka tafi akan kai ba ruwanka da harkar zina sa'atin a baya an biye illolin zina ba ruwanka da wannan kuma idan ma misali mutum ya taɓa fada don wani bawan Allah bayan mun tashi a matasa ya tambaye ni cewa an mutum ya tuwo ba Allah zai karba mutukar Allah ya ai Allah gaji ya ce ba tawwabul hakim ai ba mu ne za mu tare ba ko ba cewa ba kai in wani mutum tsakanin ka da Allah ka je ka tuba in ka tuba zai karba kuma ya rufa ma asiri zai ga ka zauna lafiya kuma ba wai sharadi wani cewa sai an ka sun zama mazinata ba sharadi wani ka dai yi watan nasuwa kuma kai ta istighfari wallahi sai ga Allah ya baka ƴaƴan nagartattu ma domin shi Allah ba mutum bane da zaka rike mai tunanin mutum zai yafe ma zai yafe ma duk kurakuran da kai to abin da dai yake so kai tuban tawbatan nasuha kuma ka rika jin abin duk da ka tuna ka ji damuwa wannan ake so duk da ka tuna ka rika jin damuwa akai to Allah madaukakin sarki zai baka lada kuma ya yafe ma to shi ne Allah madaukakin sarki ke gaya mana cewa ku sani Allah mai karɓar tuba ne kuma mai hikima ne kaga ya gaya ma yana da hikimar da ta sa za a yi wannan kenan za a yi rantsuwa kuma idan da a zo yanzu gari ya gari ku rika jin za ku dawo ai wannan zargin yana nan shi za ka ce to ba shi ba ita har abada shikenan sai Allah yake ni na'am إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Allah barokacin sarki yace innal ladina ja'u bil iski usbatun minkum hakika waɗanda suka zo bil iski da kiri al isku abin da ake nufi kamar da Allah yake wal mutafika ta ahwa ai kaga wannan wato al'ummar mutafika shine wanda aka daga su daga sama aka biyo daga kasa aka kiba su to shine al isku shine juya abu yana upside down canja masa yanayi kawai kai gaba ɗaya kai kuskure ba ka canja yi yana fari kamar da shi bacci ka kirkira abu fabrike shi kenan ka kirkira haka kawai babu shi ko kuma ga yadda yake fari ka juya shi ya koma bacci kawai ga labarin gaskiya amma sai ka canja mai yanayi shine al-ifku to daga yanzu aya ta ɗaya har zuwa ta goma sha hudu a lokaci guda Allah ya saukar da shi innal ladina ja'u bil ifki wanda suka zo da kiran nan kajin da aka yi wa rana Aisha sai Allah yake usbatun minkum wata tawaga ce daga cikin ku ai jama'atun minkum an gane ko ba mutum da bane ba yiwu a tawaga ce daga cikin ku waɗanda wato suka kirkira Allah yake la tahsabuhu sharran lakum Allah yake ga wa suna na Aisha da Annabi alaihi salatu wasalam da dukkan mu'mine har zuwa yau cewa kar ku yi tsammanin kajin da aka yi wa rana Aisha sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum bari wannan zance alheri ne a gare ku me yasa li kulli imri'in minhum da kowanne mutum daga cikin wayannan mutanen tawagar makka sababin al-ism za a ba shi sakamakon abin da ya tsoro wurta na laifi sannan wannan yake wannan kiburahu a wata kira wannan yake wannan kuburahu wanda ya tsinci lamarin laifin shine Abdullahi dan Ubay dan Salul ra'asul munafiki na president na hypocrite kenan a duniya har yanzu duk wani munafiki wannan ne president din su shi dan salulu saboda haka wanda ya jiwanci wannan lamarin dan salulu Allah ya ce wato minhum daga cikin su lahu azabun azim azaba babba za ta tabbata a kansa wataƙila abin da zai sa duk da hadisin da ya zo a kan wannan isku yana cikin hadisai mafiya tsaho a bukari da musulun amma wataƙila muka taɓa wani ɓangare da ya ci ba duka ba zai ba mu haske mu gane ayoyin da za mu biya don mu gane shi ma sababul urud ko sababul nuzul na ayoyin da suka sauka akwai ruwa Imam Ahmad daga na Aisha da kanta take wa da labari take cewa Annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan zai yi tafiya yana yi ƙuri'a a tsakanin matansa ƙuri'a yake yi dama haka ake to duk wanda yake da mata biyu tafiya ta kama shi ko ya san za a yi tafiyar in lokacin yayi mutukar ba wani reconciling aka yi tsakanin ta da matan ba cewa uwar gida ta yadda a tafi da amarya yanzu za a koma wata tunda yana yawan yi a tafi da ita a tafi ba komai wannan ba komai shi musulunci da zo ya ce ga lallai ga yadda za ka yi ba amma dai abin da ake bukata kawai kai adin to annabi ƙuri'a yake in zai yi tafiya sai misali sai ka rubuta tafiya a guda ɗaya sauran duka sa gida a karkada aka cewa zai fara dauka su zabi wanda zai fara ko kuma kowa ya dauko ga sunan takaddu ne wanda ta dauko tafiya da ita za ta gudu sauran da suka dau gida kowa ya zauna a gida shikenan in kuma da za a kuma yin wata kuriya ta kuma daukowa duk da ka san duk yadda yadda za ka yi wannan din wata sai ta ce kai take kira wata Allah sai ta faɗa to saboda haka wannan dabarar shi annabi Ali sallallahu alaihi wasallam kuri'a yake tsakanin iyalinsa kai ma in kana da wani salon da zaka iya yi sai kai amma dai an gaya ma ga gwaji da gurin role model din mu annabi alaihi salatu wasalam to duk wata wato ta dauko tafiya da ita za ta take cewa lokacin da za a yakin gazwatul muraisiya ko bani mustalik lokacin da za ta go wannan yakin sai annabi ya kuriya ya ce sai an zabu da wanda za ana yin kuriya da na Aisha tace sai ta fado a kaina tace ni ce na bi annabi alaihi salatu wassalam a daidai lokacin an saukar da ayar hijabi tace to sai zanto aka ba da wanda za su rika kula da ni aka sami tace fa ana wa kamalu fi haudati wa wa unzalu fi tace ana sami a cikin wato haudati wani dan daki yadda rubuka a nan ake sa ta a ciki a dora idan aka dora ta shine haude darbuka a ciki ake dora ta a ciki idan an je gurin da za a yada zango a sauke lakin a tafi kawai in tana da wata bukata da za ta yi ta zo ta yi bukatar ta tace a ciki ake dora ni tace muka ci gaba da tafiya har sai da annabi alaihi salatu wasallam ya gama wannan yaki to lokacin da aka biyo an kusa madina sai annabi alaihi salatu wasallam ya sa aka yada zango a wani guri to sai fa aka buga kujen tafiya cewa a tashi za a tafi tace da naji za a tafi sai na tuna cewa wato ina da bukata da ya kamata ko kuma gurin da naje waje kaza na yadda sarkata sai ta tafi nema tace na kira mutane ba ma dan na wuce wannan gurin ba wato ala yake ta bukata ta bibiya saboda a nan lokacin su larabawa kamar yadda take faɗa ita ba ba ta ba sa yin barkakuna a gida yanzu ne za ga aiwan daki a daki gayi ne su laraba da su abin kankani ne aiwan daki a daki suna ganin kazanta ne sai da ga butan daji kawai a biya bukata saboda haka a gurin da ta je ta biya bukatar ta sai ta yadda sarkata sai ta koma don ta dauko tana zuwa wato ta nemi wannan garin wannan neman abun sai ta dau lokaci su kuma da aka buge kujen tafiya ba su san ba ta cike ba take cewa saboda a daidai lokacin ba ni da nauyi take ban yi kiba ba saboda haka da ni ina ciki da bana ciki ba za su gane ba da suka zo kawai suka dauka sai suka dora akan rakumi kawai aka ci gaba da tafiya tace wato ana cikin wannan yanayin saboda tace a lokacin mata ba su da ɗabi'ar yawancin abinci tace koda da akwai wadatar ma ba ma cin abinci tace su da nan bayan wannan kuma gani mai kananan shekaru dan bata wuce kara 14 ba a lokacin shekara ta 14 saboda haka suka kora ragumi kawai suka tafi saboda haka da na gama duba na gama abin da zan yi sai na dawo masauki ina zuwa sai na gaba kowa an tafi nace ke sai nayi dabara nace abin da ya kamata in koma wannan gurin da aka wato suka tashi daga wannan gurin suka je suka gabana nan za su da gurin sai ta je gurin ta zauna tana haka kuwa sai bacci ya kwashe ta tace fa baina ana jalisatin fi manzili galabati ainayya fanintu tace bacci ya kwashe ni tace ana haka sai ga tabuwa da jin mu'addid as-sulami az-zakwani shi kuma kada araka min wara'il zai shi dabi'arsa idan an fito za a tafi yaki sai dan tsaya a baya fa'abi laja fa asbaha inda manzili sai ya tsaya a baya sai ya zo daga baya ko da wani ya yi da wani abu a baya sai ya dauko ya tode saboda haka sannan abin da ya fara a ranar sai ya kwanta magariba na yi ana yin isha sai ya kwanta ya bacci bai tashi ba sai irin kamar karfe biyun dare yana ninkewa sai ya kawo hanya sai a baya aka bai yana kawowa kawai yana zuwa sai ya ga duhu alamar cewa mutum ne ya kwanta a nan na na ta ce ba ta ni ba arafa ni ina ra'ani yana zuwa ce ya gane lokacin da ya gani wa kad kana ra'ani qabla an yudraba alayhi alhijab domin ya san ni kafin a saukar da ayar hijabi tace fa sai kan su biskil ja'i ina arafa ni tace na farka lokacin da ya gane ni sai na jira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana ta mai ta wannan kalma saboda haka yana ta kalma tace wallahi tace ina jin wannan ni kuma ina farka sai na rufe fuska ta da hijabi ina bi istirja'in ta tace wallahi ma kallaba ni kalima bai ce da ni ukun ba wala ta ne minhu kalimatan ghayra istirja'in tace wallahi ban ji wani komai daga bakin sa wanda wannan istirja'in bai rike ba hatta ana karahi la tahu kawai sai sauke abun hawansa fa wadi ala yadiya farakintuha ya da ta kasa yace sai da tabbatar na hau yana kallon gaba ba baya kallo na tace kawai sai ya rike raƙumin ya tafi dai tace ya rika tafiya ana ta tafiya tace ba mu isa Madina ba tun wannan cikin daren ko cikin wannan duhun daren a sai lokacin da muka je daidai lokacin wato cikin garjin rana lokacin sallah azhar da yawan mutane ma wasu bacci suke kailula tace a daidai wannan lokacin muka yi ta gari fi na hadis wajira ke tace fa halaka man halaka fi shi'i tace a nan ne ba wanda zai halaka ya halaka akan al'amari na ana ganin mu mun yana riko ya riko wato aka dan rakumi ni kuma ina kai shi kenan ya ka fara maganganu kace wanda zai halaka ya halaka wa kana alladhi tawalla kibrahu abdullahi bin ubay bin salul yace shugaban munafikan abdullahi dan salul yana gefe da yan tawagarsa tace fa qadim fil madina fashtakaitu hina qadimna shahara tace bayan mu koma madina wannan yanayin tunda a cikin darbuka da aka dauke da yanzu ba akan rakumi take yana wuce digata tace a wannan tsawon wata daya tace da koma mu ɗan kwanaki kaɗan kawai sai na fara zazzabi dama kuma ɗan sanin da ya ce a ke ɗauke ta yi kiri lafi ɗin da ya kuri da ita sai da ya je gama biyan buƙatar sa da ke dawo da ita matar annaba alaihi salatu wasalam to saboda haka wannan maganar gaba ɗaya ana ta yaɗa ta a madina na na aisha bata sani ba domin in zuciyar ka bai kyau ce ba ka fara hararo abu mara kyau in ka ga mutum ya fara negative interpretation to zuciyarsa ce dama a haka kamata ya kawai da Allah ya kalubalantar sa a gaba cewa dan me yasa an kaga mutum kaza ba kai mace kyawun da ba saboda haka a daidai wannan lokacin take sai na fara zazzabi har sai da muka kusa wata daya a haka wannan sai yi biyu na sai kauli ahalin tip a ce mutane suna ta tattauna wannan magana a gari ba sani ba kwata kwata ban sani ba wala a sha'aru bi shay'in min zalika tace ban taba ji ba kuma ban taba kawo wannan a zuciyata ba to take cewa tace ita abin da yake damun ta kawai shine idan annabi alaihi salatu wassalam ya shigo ba ta ganin tausayin da da yake nuna mata in ba ta da lafiya tace shi kaga ta daina ganin wannan yanayi idan annabi alaihi salatu wassalam ya shigo gida kawai in ya shigo ya sallama sai ce kai da kinkum ya mai jiki sauran matan zai tambaya ba zai kula ta ba kai ba fikum ya taji da jiki ita ba ruwansa dai take ce ta ji ciwon da ya dadu ba ta san me yake ba ruwa ba amma ne gidanta ya daina kula ta kawai abin da in ya shigo yake gaya mata kenan tace ana wannan yanayi fa zalika alladhi yaribuni wa la ash'uru bi shar shi ne abin da yake damuna amma ban san da wani shar a gari ba tace hatta karatu ba'da ma na kihitu akai da dan fara murmurewa tace ji na fito zan tafi biyan bukata a bayan gari wa kharajat ma'i ummu mista take ummu mista yar uwar sayyidina Abubakar ita ummu mista saboda haka kamar gogoje a gurin Aisha saboda haka sai take mu je tare da rakai take ba ma fita sai da dare ba a fita biyan bukata sai dare yayi take saboda a lokacin ba ma ban takuna a gidajenmu take a lokacin larabawa suna ganin abin kyama ne su yi ban ɗaki a gida kaga ta ce a lokacin wata kila daga baya suna yi kenan take cewa wa kunna na ta'azza bil kunubi an nattakhidha fi buyutina muna cutuwa da wata kuna ne muka yi su a gidajen mu take muka cika muka cika da tabiya ni da ummu mista wa hiya ibnatu abi rum ibn ibn al-mutalib bin abd manaf wa ummuha ibnatu sakhri ibn amir wa qalatu abi bakr bin siddiq ashe ko gote ba gurin sai da abubakar gogon sai da abubakar tana da ɗan mista ibnu usaka ibnu abbas ibnu al-mutalib tace sai na fuskanto muna tafiya da wannan baiwa Allah ana haka tace sai ne tintibi ina yin tintibi da gefen wato zanida sai mahaifiyar mista da da take tafiya tare sai take cewa ta isa mista sai tace Allah ya wadaran mista in ji babar mista da tace Allah ya wadaran mista Nana Aisha ta ce fa kuntu la hadisa ba kuntu. Nana Aisha ta ce kin da wannan abin da kika faɗa. Wannan kalmar ɗan cikin ki ki rika gaya mata cewa Allah ya wadaran sa da sabila rajulan karishe da wadaran ba wa Allah da ya je badar kuma yan badar Allah ya ce ki abin da kuke so. Na ya bai muku. Ya je badar amma ki gaya mata wannan kalmar. Qalat baiwa Allah na ce ta biyo ta ce ai hanta ta ce matsacin ga falalliya. Da ki ba san me ake tattauna a gari ba kenan. saboda shi wannan ɗan nasa hitsa tsautsayi ya sa ya tsoma bai tsautsayi ya fada yana cikin yan tsautsayi mutumin kirki ne amma tsautsayi ya dai dogo a gidansa yana wa bakara na ake ciyar da shi ba a nan ake ba shi abinci saboda haka sai ya tsoma baki saboda haka kaga an ce wani munafikin ka tabar maka ke ana tare alam tasma'i ma ma kala baki ji me yace ba kultu na raja ta ce je nake wa ma za kala to ne yace fa akhbarati bi qawli ahli al-bayt nan da nan ji ta kwashe labarin gaba ɗaya da ake yada a Madina ta gaya mata yace wallahi shi ciwo na yaji ta akan nada wannan zazzabin da take gaba ɗaya zai ko ba sabo yinin ku ka ji da ba haka yake yanzu aka ji baka da lafiya take ciwo na yayi da du falamma raja'tu ila baiti da kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallama yace da muka dawo gida annabi ya shigo ya sallama ya kuma shigowa yake kai fa tikum ya kai jiki take ina jin wannan sai na je na same shi take a ta azanu bi an atiya abawayya zaka bani izinin tafi gidanmu ta gaya wa annabi alaihi salatu wasalam qalat sai take wa ana hina idul uridu an aka yakana al-khabar min ibadi ba take ina so in je in tabbatar da labarin daga gurin su su ma sun ji iyayenta kenan tana so ta je ta ji su ma sun ji a matsayin su na iyayenta take fa adina li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake tafi take fajitu aba wayya fa qultu li ummi naje gurin iyayena nace wa mahaifiyata ko ummu ruman kenan ya ummata ya ke mahaifiyata ma ya tahaddathu nas me mutane suke faɗa me suke faɗa a gari a kaina sai tace ai bunayya ya ke ya ta hawini alayki take ki sauƙaƙa wa kai fa wallahi na rantsi da Allah in ji mahaifiya laqalla ma kanat imra'atun qattu wadi'a da wahala a samu mace irin ki matsayi wadda take da matsayi inda rajulin yuhibbuha a gurin mijinta da yake kaunarta wala hadarain kuma tana da jijiyoyi illa askarna alaiha fa dai sai ka rika jin maganganu akan ta wace kana da mata ka nuna ka fitan wanci ai za ki ta shirya tubu kala kala akan ɗaya saboda haka ta kwantar mata da hankali da wannan kalmar cewa babu yadda za a yi dai kina da jijiyoyi sai take subhanallah aw qad tahaddatha an-nas bi hada har mutane suna tattauna irin wannan magana tana mamaki ana tace ba kai tu tilka layla tace a wannan daren na rika kuka hatta asbahatu haddari ya waye ina kuka la yarqawli jam'un wala aftahilu bi nawmi tace hawaye na bi yanke ba sannan wallahi ban sa bacci a ido na ba ko na minti daya ta Allah iya wannan alhaji ayya isa kwana dai tun a zaune tace wallahi hawaye bai yanke ba ban kuma iya bacci ba tace sun ba asbahatu abki na waye gari ina kuka wala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aliya tace a nan lokacin ne sai annabi ya kira da ina ali tana gidan sai ya kira da ina ali wa usama bin zaid da usama dan zaid lokacin da wahayi ya yanke duk wannan lokacin kuma wahayi Allah ya saboda zai jarabu mutane sai wahayi ya tsaya ba ka ga da wahayi ai ba za a shiga wannan gaba ɗaya Madina an zauna zaman makoki duk mu'minai gaba ɗaya hankalin su a tashi saboda haka wahayi ya yanke gaba ɗaya ya tsaya can saboda haka to ana wannan yanayin sai ya kirawo wayannan mutum biyu Usama da Sayyid Ali yana neman annabi yana neman shawara su cewa shin me yin shawara ku rabu da ita ko in zauna da ita ba wahayi na na ya ta ce Usama sai yake shi yana ganin cewa annabi alaihi salatu wasallam shawara cewa ya ba shi Allah in dai shawara ta kike ne ma ka zauna da matarka domin wallahi kai da aka yi mata shi abu ne yake kenan yake sab ba za ta yi wannan abin da ake zargin ta da shi ba to saboda haka sai annabi alaihi salatu wasallam ya kirawo sayyidina ali yace sannan shi Usama yace kuma iyalanka ne ba mu san komai akan iyalanka ba mun ba alheri ba aka Usama yace shi ko sai na Allah aka gayyato shi aka ce ba da shawara sai yace lam yudayyik Allahu alayka ya ba shi Allah Allah ba bai matsa ma ba wani tawu cewa kafiru kuma ga ba ta da yawa gari shi ta na da ya har a ƙarshen hadisin zaka yi tana cewa ba ta manta wannan abin da sayyidina Ali ba za ta manta ba wa in ta kan jariyata tasduquka al-khabar amma shawara ta ka gayyato barira tun da dattijuwa ce su ma ta suna gane ko yau mace ta yi conceiving da tije a da suna gane mace ta yi shi za ku ga da tije na zuwa duk gidan amarya ta yi conceiving jiya to wace gari ta zo za ta gane kawai daga canjin yanayi ai wannan first trimester din shi ta ake so a ta jan hankalin amare an gwaye ne cewa in baka fahimci wannan ba shi za ku ta faɗa da mata mace amarya dole a koya ma wannan ka gane cewa akwai canjin yanayi dan wata sai ta shekara ma sai ta yi kai za ku shirya to ana samun matsaloli da yawa ga an saki mace a wannan yanayi to saboda haka sai annabi ya kira barira yace ya je barira me kika gani da kike zargi da bai muke ba dangane da Aisha barira tace ya rasulullah na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya yace inna tace inna ga wani abu da nake zargi akan Aisha yace abu ɗaya ne bai wuce guda ɗaya ba na cewa ai sai bace ce mai kananan shekaru wanda za ka bata ajiyar gari ko kulli da za ta yi mutane abinci saboda karancin shekarunta ta ajiye a bakin kofar ɗaki a wasu su zo shi kaɗai za ka iya zargin Aisha ne saboda ita gaba ɗaya ba wato ta yi gabas ne abin da ake zargi a kanta kuma ya yi yamma abin da barira ta ce kenan tace wallahi abin da za a iya zargin ta kenan da shi sai annabi ya miƙe yana jin wannan kuma ya nemi mutum uku sai ya miƙe kawai yana zuwa sai ya fito masallaci yana zuwa ya kudu bakin haja yace yanzu yace wane ne zai yanke min hanzari dangane da irin cutarwar da Abdullahi dan Salulu yake mun ni da iyalaina annabi yana kan mumbari yana maimaita ko wannan kalmar yana manya aziru ni min rajulin kad balagani azahu fi ahli baiti waye zai dauke mun hanzari dangane da mutumin da cutarwarsa ta wuce kaina har ta shiga cikin gidana annabi yana maimaita wannan kalmar yace na rantse da Allah annabi yace ba wallahi ba alintu ala ahli illa khairan ban san komai akan iyalai na ban ba alheri ba haka annabi ji ba da kansa ya faɗi wannan kalmar annabi yace wa laqad zakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khairan wa ma kana yaqulu ala ahadi illa wa ba'i sannan sun danganta iyali na da wani bawan Allah da ban san ko wani ba akan ta ba in ba alheri ba sannan bai taba shigan min gida ba in ba tare da ni ba annabi ya kara faɗa wannan kalma saboda haka wa ma kana yaqulu fa qama sa'd bin mu'az al-ansari sa'd bin mu'az shugaban khazraj sai nake ya rasulullah ni zan yi ma hanzari a kansa idan daga cikin au auki da kai shugaban auki cewa an a kabila ta yake yana cikin mutane na wallahi ni zan kawo mataki a kansa yace dan a gaban ka zan cire ma wuya wanda yayi wannan idan ko yana cikin yan uwan mu hazrat ka bani umarni in je in ma maganin sa sai sa da ibnu ubada dan shugaban sai kabilar shi kuma da wanda da an ba ku tuna ba kafin in ku za ku tuna kafin zuwa annabi alaihi salatu wasalam rigima take an shekaru shekara aru aru ana rigima sai a rigima akan tseren masar kawai ko zomo na farauta a shekarar ɗari ana rigima jika ne ta yake cewa an ba akan me yake wannan rigima ya ce wallahi jima baba na ne gadar mu an ce ni akan luda yi ko akan kaza shikenan aka cike yi an sai da annabi ya zo to akwai wannan bangaren da annabi ya zo ba allafa baina kulubi ya hada tsakanin zukatan saboda haka sai yake cewa idan daga ɗaya kabila ne wanda akwai tsohon tsiri musulunci ne ya hada su guri ɗaya ne zai ce ka bani ubangi in ji maganin sa to sai kabilanci ya motsa kawai sai ya miƙe shi sa abin abu abu abi ubada sayyidu al-khazraj mutum ne mutumin kirki amma sai kabilanci ya kwashi sai yake sa abin mu'az al'amrullahi la taqulu la rabbi la Allah ba za ka kashe dan namu ba ka kabilanci ya motsa wala tadbiru ala qatli baka da ikon tabai sai usayd bin hudayr wannan bawa Allah da ya rika karatu wanda muka biya satin da ya wuce a masallacin Hudayfa cewa wanda yake karatu rakon mu doke zara ta haniya saboda haka sai ya miki shi kuma dan anni ne ga sa'ad bin Mu'az sai ya ce wa sa'ad bin Ubada kazabta kai ba ƙarya kake ta matsala ta faru kace kayya kake al'amrul lahi la laktu lanahu wallahi ke mun kaje kowai fa innaka munafiqun tujadil 'anil munafiqina kai munafiki ne kake bawa munafikai kariya ya ga yamar haka saboda haka nan da nan sai kuma al'amari kowanne bangare sai aka rika fiye da maganganu wannan suna gaya wa'annan magana wa'annan suna gaya wa'annan magana na'am shine yayi da kan saboda haka annabi sai ya tsaya kawai yana kan mimbari yana kallon su akwai lokacin da ko a gidanka ne kai ka tarar da wani lokacin ana hayaniya tsakanin iyalanka akwai lokacin da baya buƙatar kai magana wani lokacin za ga sai wani ya wuce kawai wani kuma sai ya samu guri ya zauna yana kallon su kawai shi ma duk karatu ne ya danganta da yanayin da ka samu kanka ya danganta a ba sa san wannan kawai tare da manyan magabata suke faɗa ba sa so sosai kuwa amma wani da aka ce shi da yafi kowa ma wai kiɗa ya rike mu sai suka dawo kansa kuma annaba ne sai hajjo sallallahu yana kan mimbari yana cewa ku saurara ku saurara yana ta yin haka har sai da kowa ya tsif sai shi ma annabin ya shiru bayan kowa ya shiru sai shiru bai ce kala ba rana ya ta ce wa kai ki yaumi zalik tace rana ta biyu ma na ci gaba da kuka na tace ranar ji ma wallahi ban yi bacci ba kuma sannan wato hawaye bai daina fita ba tace wallahi hafi da iyaye na suka yi tsammanin kukan nan zai sa zuciya ta ta tsinci saboda kuka tace suna zaune ni ma ina zaune kawai sai wata baiwa Allah daga cikin mutanen Madina sai ta sallama tana zuwa sai sallama aka wata injini ta shigo tana shigowa sai ta nemi gefen Aisha ta zauna kawai ta taya ta kukan kawai daga mutanen kawai ta zo ta zauna a gefenta kawai ta ba ta sa kuka suka yi yin kukan ta ce muna wannan yanayin kuma ana wannan yanayin sai ga annaba ne ta hajji islam ya shigo ya mana sallama ta ce da ya shigo ma bai ma zauna kusa da ni ba sai ne mu san jiki wanda ta ce in ba wannan yanayin ba ne kusa da ita zai koma ta ce kin samu wani gurin daban ya zauna ta ce a lokacin kuma ya yi wata ɗaya jir ba waye wata ɗin shirba waye sau da haka ya kudu batul haja ya ce bayan haka ya ce aisha na samu labari a kanki na cewa kaza da kaza da kaza ya ce to in ke ku fitacciya ce Allah zai ku fitar da ki idan ku sun yi wannan zunubin da ake zargin ki da shi kawai ki nemi gafara a gurin Allah ki istighfar ki tuba domin idan mutum ya yi istirabi ya bayyana zunubinsa Allah yana yafe masa haka ya gaya mata tace da annaba ne sa Islam ya gama wannan magana tace ban san lokacin da kawai je na ji hawayen ya tsaya tace ya tsaya kaf tace sai na ce mahaifina ya kai mahaifina ba ki amsa ajiba anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ki amsa sai na Abubakar yace wallahi ma adri ma aqulu li rasul tace wallahi ban san me zan ce masa ba yi sai na Abubakar sai na juya tace na juya na kalli mahaifiyata Ummu Rumman nace da ita yake mahaifiyata ba shi amsa tace wallahi ni ma ban san me zan ce masa ba tace to ina da ina yarinya da kananan shekaru tace ban hada yake da yawa daga cikin alqur'ani ba tace abubuwan da na da cikin alqur'ani kaɗan ne to sai na take cewa to take cewa ku saurara ku tace na san cewa wani abu ya tsantsa a cikin zukatanku kuma kun gaskata ni again ta koma da iyayen da annabi alaihi salatu wasallam duk take gayawa to ana san wani abu ya kadda a zuciyarku kuma kun gaskata shi take amma zan maimaita muku cewa wallahi ni ku fitacciya ce wannan abin da ake zargi na da jiwon san shi ba kuma Allah ma ya san ni ku fitacciya ce take amma na san ba za ku gaskata ni ba tunda wato wato kuka tawo akan wannan wannan yanayi sai take cewa amma ina ƙara lalata muku ni kubutacciya ce take kuma ba abinda zan gaya muku sai abinda annabi Yusuf annabi Yaqub ya gaya ƴan uwan annabi Yusuf fa sabrun jami wallahu almusta'anu ala ma tasifun al'amari na sai dai ne hakuri kyakkyawan hakuri Allah zai taimake ni akan ababen da kike sufaitawa saboda haka take kawai sai na juya da na juya sai na juya na kalli sai na juya na kalli wato na jiya na ba su baya ba na daina kallon annabi alaihi salatu wassalam kace ana ana wanne yanayin to annabi alaihi salatu wassalam bai gushe ba a gurin da yake kawai take sai ta ga ya shiga wani yanayi wanda idan za a yi mai wahayi za ka ga ya shiga wannan yanayi ta ce sai kai kawai ya shiga wannan yanayi gumi na tsatsafo masa ta ce lokacin sanyi ne amma sai da gumi ya rika zubowa a jikinsa kamar guda-guda ta ce yayin da aka yaye man wannan sai suka ga yana dariya ya fara murmushi ita ce kalmar farko kawai yana fara buɗe bakin da sai ce abukiri ya aisha albukirin ki ya ke aisha wallahi na rantsi da Allah Allah ya kubutar da ki daga abubuwan da ake faɗa sai ma aisha ta ce sai mahaifiya ta ta ce umi ilai ta miki ne ki runguma mijinki aisha ta ce wallahi la aqumu ilai ta ce wallahi ba inda zani eh ba inda zani kace kuma ba wanda zai gode wa sai Allah domin ya kubutar da ni cewa inda zai kace domin Allah ne ya saukar da kubuta kubuta ta to sai saukar da aya goma lokaci guda to shine aka saukar da innal ladina ja'u bil iski usbatun minkum shine wannan ayar da muka biya wanda suka zo da wannan al-ifku kage wata tawaga ne daga cikin ku Allah yake la tahsabuhu sharran lakum kar ku yi tsammani sharri ne a gare ku bal huwa khairun lakum bar wannan magana wannan magana da suka gaya muku alkhairi ne a gare ku li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm kowanne mutum daga cikin su za a bashi gurgurdan abin da ya tsoro wurta na zalubin da ya tsiro kansa wannan bi ta wallahi kibarahu shugaban munafikan kuwa lahu azabun azim azaba babba ta tabbata a gare ina ga kara wata aya ko biyu zai mu tsaya نعم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون الله مرحبا sarki yake laula in sami'tumuhu dan me yasa wannan mu'minai ake domin akwai mu'minai kamar guda uku da dodai ya ga kaga akwai Hamna bintu Jahaj yar uwar Zainab bintu Jahaj ita kan wace a kawai take ta yaya take bayan ita Zainab din da aka kirawo ta Annabi alaihi salam na Aisha take cewa duk gidan ba wanda take jin ta ma ta ta kafa ta irin Zainab saboda Zainab din nazo ne kafa ba ta take ita take zuwa tace ni ba ki bi ni komai ba tace in kina jin ki budurwa ce kyakkyawa ni ma Allah ya min wannan duka tace bambanci na da ke kawai shine ni ba zawara ce domin Aisha tana bugun musu kirji da ce duk gidan nan kowace ba zawara ce sakanan ce ni kadai ke zabuwa to wannan abin tana bugun bayan gidan din ita kuma idan ta tashi ramawa sai da ce to ni kuma kowace a gidan nan iyayen da ne suka kai da raki aka daura aure amma ni Allah ne ya daura aure na a sama take da iya wannan take iya bugunta saboda haka a daga sama aka daura aurenta sannan kuma Zainab kikkiawan mace ce tana ga gaban da zawarcin da yake faɗa ba abin da zaki nuna mu to da aka kirawo Zainab ba aka tambaye ta ba ta nan da na ga na gidansu annabi yace me za ki ji tace na rantse da Allah ke ba ake mata kijiya ba shi da muke ga yawa mata ga yadda ake kiji ba ta gidan amma tace wallahi azim ke ra kai mata to ita kuma kan wata karan bani tana kan sai ta zo mu tsoma baki take kawai ta dan tsoma baki ta dan cewa ai dama kaza kaza to tana cikin mutane uku mutanen girki ne tsautsayi ne shi waka cikin munafukai ɗayan ƙungiyar su ɗan zalulu da hasani bin sabi da nista su kuma tsautsayi ne da su to shine Allah yake musu kace ni yanzu dan me yasa da mu'minai ake yanzu lokacin da suka ji wannan magana zannal mu'minuna ba su yi wa mu'minai da ta alheri ba maja wal mu'minatu kaza ba su yi wa mai tabuwa da bin wa'adin ne da ba su yi masa da ta alheri ba wal mu'minatu bajiwa mata na Aisha kenan baji mata zakan alheri ba bi an kusi kamar da za su yi wa kawunan khairan bi mata zakan alheri wa qalu hada ikum mubin bai za mu ce wannan kira ne wanda yake mabayyani ba ya Allah yake laula ja'u alaihi dan me yasa lokacin da ja'u alaihi da suka zo ja'u alaihi da arba'ati shuhada dan me yasa ba su zo da ke guda hudu ba ayat Allah ya faɗa a farkon surar me yasa ba su kaje hudu ba fa idza lam ya'tu bi shuhada to in basu zo da shi duba kuwa fa ulaika inda allahi humul kadhibun to makaryata ne hatta a gurin Allah wannan shine kaida a gurin Allah madaukakin sarki makaryata ne can ta gariya to ina ga saboda lokacin mu ya cika ne ya gabata mu tsaya saboda tsawon hadisin ma ba mu iya barin minti goma da muka ce za mu bari ba amin ma haka na'am na'am na'am an yi magana shi malam ya faɗa ne cewa wannan ba Allah gidan sai na Abu Bakar ne yake cin abinci ake ciyar da shi komai da komai to gaskiya a gaske sai kamar yadda buri abin da abin da shi ko ko da yawa misali security wise a turanci yake never you trust somebody don't never you trust yourself don't talk of somebody around you kar ka amince ma kanka ballantana wanda yake kusa da kai ka duba kusancin wannan ba Allah da sai na uba ka duba abin da yake to saboda haka mutum ne kiyaye kar kai sauran amince kuɗi tun da kan ce kar ka amince ma kanka sannan kana wanda yake kusa da kai kuma magana ta hakuri don gwada muku wani abu na je aiki na dawo gida na ina a sama da ke a bariki ina ji ana cewa ai ga uban yaron nan yana zuwa haka uban yaron ni ne ba ita ta yi sai ruwa can da take gida ina ji a yaron yana cewa da zan doso koma ɗakin ba yaron yana cewa shi yana zagin ubana sai ta banka ɗaya labule da na yi sallama ta juyo ta fuskance ta ce ga uban naka nan ai ba uban naka ba uban da ya haifi uban naka ba ya ci abu da kaza na uban mun sake haihuwa da ita mun sake haihuwa da ita kuma an tara uban Sale mutum, to jama'a mun ji tsoron Allah gaskiya ne.
mun ji tsoron Allah Allah ya saka da alheri Allah ba da lada. Kun ga wannan wani darasi ne kamar yadda ake yawan faɗa, durus ne wato da ya kamata mu tafi ba a kan kawunan. Alaikum salam. A ai kaga ni ma akwai wani ofisa kwanaki da ya gaya min wannan. Ai wannan kaga a musulunci yadda abin yake cewa kowa ka gani ka'ida shi ne mutumin kirki ne ka ba zaka rage ku ka'ida duk wanda ka gani mutumin kirki ne har sai ta bayyana amma ita kanta wannan magana cewa kake yadda da kowa tana da mahalli dan ni an gwada ni a irin wannan ka ba zaka rage ku yawa illa ila ka dai kawai a duk wanda zaka tsaya kai mu'amala da shi kai ta ta zan kawai yawa kai ta ta zan san din ka ba zaka rage ku ba na zo ku ba da kofa da yawa ne amma akwai akwai karatu a ciki Em, da ba ka ga ibon fito fito da durusun ba cewa a cikin durusun da za mu fitar na tura yana ci wannan hadisin da ya cinye mana kwarai da gaske sannan a, akwai wani bawa Allah da yake zama karatu ma da inuwa za a daura aurensa ganin ji ko ganin ji ta yi daurin wane ne to za a daura aurensa ranar juma'a a jos to muna fata Allah madaukakin sarki ya sa a je lafiya a dawo lafiya da kuma ba su zaman lafiya duk wanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ya shige musu al'amarin na'am yau mun jinya lokacin ne visa na'am haka mm.
inda zamani ya zo mutum zai iya ɗaukar hoto kuma ka ɗauki hoto tun da ba ta gaba ba ne mm.
gefe Mm.
ka kare ta sai kuma ba ne mutum ai da ka ga shi yanzu a a tsarin musulunci ba ruwan su da wani hoto eh saboda haka sau nawa yanzu yanzu din nan ka ga na ta zuwa na ta laula jawo alai sai ka za a nuna hoto na da wata ne mata haka ko ba haka bane ko saboda haka ba ruwan mu da wani hoto tsakani da Allah sai ka ji suna dan iskan malamin nan jiya fa yazo ya rika kaza da kaza amma su zuwa karatun kuma ina ga ma yawwa kake yi wata da wani yawwa to kaga ni sai aka yi da cikin rawa bayan ba shi bane to to wannan shi ne. Allah ya zamu dace Allahumma amina fi awtanina wa asli aimatana wa datu umurina wa ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabaraka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin